نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى في باب المساقة قال مالك أليس كذلك؟ kafin mu shiga karatu muna da muka gama kitabul buyu da kamata ya yi a huta sati daya saboda maganganu imamu malik masu wahala muka manta muka fara babul musakat akan haka sati mai zuwa asabar lahadi za a huta insha Allah sati mai zuwa asabar lahadi za a huta sai sati sama insha Allah sai a ci gaba da karatu wannan karatu kitabul buyu kitabul hajj kitabul buyu imamu malik ba karamin aiki yayi ba a ciki قال مالك إمام مالك يتي وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط إن أكي مساقات سيكما أكتي أي wanda ke da gonan ya bayar ai musakati da shi shine zai ba dauki nauyin aikin duka baki daya walam yakun walam yakun ala dakhil fil mal shay'un wanda aka ɗauke shi aiki musakatin ba abin da zai kashe a ciki illa annahu ya amalu biyadihi inna ma huwa ajirun bi ba'dhi samar in aka yi haka to ba musakati wannan ajiru ijara kenan aka yi da za a biya shi wani abu cikin amfanin gonan fa inna zalika la yasluhu li'annahu la yadri kam ijazatuhu ya ce ai wannan ko ba musakaci ba ne ijara ce sa'an nan kuma ai bai san ma mai za a ba shi ba izalam yusamma lahu shay'an ya arifuhu wa ya amalu alaihi in ba a ce mishi za a baka kaza akan haka za ka yi aiki ba la ya jiri ai kullu zalika am yaksur bai sani ba ko abin da za a samu zai yawa ko zai yi kaɗan mana duk sa'an da za a haɗu mutum biyu ba a son zalunci tsakaninsu ko da kowane ɓangare ne ai kaga imam malik yana magana yana kare yana kare hakkin wanda zai ba da kudi da gona ai mishi ko yana kare hakkin wanda za a dauka aiki din eh saboda zalunci duk inda aka yi zalunci sunan shi zalunci an yi zalunci kenan an fahimta qala malikun imam malik yace wa kullu muqaridin duk wanda aka aka yi muqarada da shi aw musaqin ko aka yi shayar ban ruwa da shi falayan bagi lahu an yi stasiniya min almali baya halatta ya togace wani abu cikin dukiyar minan nahali shay'an duna sahibihi kar wani wanda ya bada ayi musakatin ko kirari ko wanda aka dauka ayi kada ya kebanci wani abu da shi zai fa'idantu da shi ba tare da dan uwan ya fa'idantu da wannan ba wa zalika annahu yasiru lahu ajiran bi zalika aitu zai zamo dan kodago kenan يقول يتي أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلتي زيني مساقاتي لكي كجيك شاعر دا بشيا كذا تا دبينو تسقيها كشاعر وتعبرها وأقاردك سأنا بايمي ونن zan kuma yi muƙarada da kai fi kaza wa kaza min almali zan baka kuɗi kuma ka je mu yi muƙarada aiki ya zama biyu kenan ala an ta'amala li bi ashrati da nanira laysat mimma uqariduka alayhi zaka yi min aiki da dinari goma ba shi cikin muqarara da muka yi da kai fa inna zalika la yanbaghi imam malik yace wannan baya halatta wa la yasluhu wa zalika al'amru indana yace haka al'amari yake a wajen mu qala malik imam malik yace والسنة في المساقات التي لا يجوز لرب الحائط أن يشرطها على المساقة سن إيه؟ التي يجوز مس... معنى أس... والسنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط سنة معنى السنة أتشك مساقات دي حلت ميقونر يشرطي أن يشرطها على المساقة شرط إن ذاك يما وند زي مكا أيكي shaddul hizar katangan gonan a ɗaɗɗaure a gyara shi ne garken kenan ko katangan gonan kenan wa hammul ayin tanziful ka tsabtace rijiya ko wajen ban ruwa din wa sarru shirabi ka tsabtace in tafkin da ruwan ke taruwa wa ibarul nakhali ka je kuma ka yi magonan dabinin kilili wa qat'ul jarid ka yanyanke a tankan dabino din wa jazzu samari ka sassare 'ya'yan in yayu in sun nuna haza wa ashbahuhu ala annal lil musaqa shatara samari akan wanda aka dauki aikin za a bashi rabin amfanin gonar aw aqalla min zalika ko kasa da rabi aw akthara idza taradaya alaihi ghaira an in sun yarjejeniya ko rabi da rabi ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku ko shi ya fi mai gonan samu ko mai gonan in aka yi yarjejeniya akan haka aka kulla abin ya ce ya halatta ko غير أن صاحب الأصل يتي سيدي wanda yake da gonan la yashtaritu ibtida amalin jadid bayan an yarjejeniya ana aiki kar ya zo kuma ya mishi sharaɗin wani aiki sabon aiki da ba shi cikin lokacin da aka yi yarjejeniya yuhdisuhu al-amilu fiha min bi'rin yatafiruha yazo yace kai min wannan aiki ko ka haka min rijiya ba lokacin da ake yarjejeniya wannan duk babu su bayan an gama yarjejeniya ana aiki yazo kuma ya dora mishi wani nauyi ya ce yayi masa aka ce a a aw aynin yarfa'u ra'saha ko wajen ruwa ne ya daga saboda ruwan ya taru a ya gyara wajen aw ghirasin yagrusuhu ko ya dashe yagrusuhu fiha bi asli zalika min indihi da wajen shi shi mai aikin a ce yayi wannan an dora mishi sabon aiki kenan aw dafiratin yabniha dafiratin yabniha ai mahbasul ma a wajen tattara ruwa din sai gina ya gyara aka ce mishi ta'azumu fiya nafaqatu wa'annan duk aka ce yayi ai zai ciyar da dukiya an dora masa wata wahala kenan ko qala malikun imam malik ya ce wa inna ma zalika bi manzilati an yaqula rabbul ha'id ya ce ai misalin wannan kamar ka ce ma mutum ne lirajulin minan nasi ibni li hahuna baitan ka ce ma wani ya gina maka gida a wajen wannan aw hirli bi'ran ko ka ce mishi ya gina maka ya haka maka rijiya aw ajri li aynan ko ka jawo min ruwa idon ruwa aw imal li amalan ko ka min wani aiki bi nisfi samar ha'iki da rabbin amfanin gona ta haza qabla an yatiba samarul ha'iti yace wannan kafin amfanin gonan ya nuna kenan wa yahillu bai'uhu ya zama ya halatta sayar da shi fa haza bai'u samari qabla an yabdu salahuhu imamu malik ana cikin musakati sai koma can cikin me yana maganan cewa ai ba za a sayar da amfanin gona kafin ya fara nuna ba in amfanin in aka yi ciniki kafin ya fara nuna ya yi kwari ka karbi kudinka to in hasara ta zo cikin gonan mai wanda ya sai gonan amfanin mai zai yi ya ce wannan ma ba zai yi ba wa kan na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai istimari hatta yabdu salahuha yace manzon Allah ya hana sayar da amfanin gona har sai in sun yi kwari za a za a ci riba qala malikun imam malik yace fa amma idza taba thamaru yace amma in amfanin gonan dabino bishiyoyin dabino ya yi wabada salahuhu ya yi kwari kowa ya gani ya san wannan ya kai a sai a sayar wahalla bai uhu ya halatta a sayar da shi sun makala ya rajulun da rajulun sa'annan mutum ya ce bayan lokaci gona ta kai wannan matsayi sai mutum ya ce i'malli bi abu hazil a'mal li amarin yusammihi lahu ya ce ka zo ka taya ka yi min wani aiki cikin aikin wannan abin bayan komai ya nuna kenan bi nisfi samar ha'iti ha za fala ba su bi zalika ka karbi rabin amfanin gudana ya ce babu laifi inna masta ajarahu bi shay'in ma'rufin ya ce ai ya ɗauke shi ko dago ne akan abin da yake an sani aikin da zai yi an sani amfanin da za a ba shi ya sani ma'lumin qadra ahu wa radiyahu ya ga abin kuma ya amince ya yarda قال فأما المساقات أما مساونا كودغو كده أما المساقات فإنه إن لم يكن للحائط ثمر إيش إذا مساقات إذا من غونا باب باب أمفاني غونا أتشكي أو قل ثمره كو أمفاني غونا ياي كدن أو فسد كو يلالا فليس له إلا ذلك إذا من باشي لكو ما يسيوى النعب الذي سامو وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى ko dago kuma ba za a dauki mutum ko dago ba sai an nuna masa aikin shi da abin da za- zai bashi ya gani ya yadda ya amince Eh, eh, ko dago kenan la tajuzul ijaratu illa bizalika yace ijara ba ta halatta sai da haka wa innamal ijaratu bai'un min al-buyu'i imamu malik sai ya kawo ta matsala mai mai wahala mai mai ban mamaki yace ai ko dago ciniki ne cikin ciniki ka sai aikin shi ne zo ka yi min ko dago ai min kaza wai ciniki kuka yi ka sai aikin shi ne zai zo mutu ka sai aikin shi ko karfin shi ka sai gumin shi kenan ko inna ma yashtari minhu amalahu ai ka sai aikin sa ne ko wala yasluhu zalika idza dakhalahu al-gharar in aka samu garar a cikin wannan baya halatta li'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an bai'il gharari ya hana cinikin garar wayannan manya manyan maganganu imam maliki yana cikin kasuwanci yazo ko dago yazo musakati yazo mudaraba kowanne yana bayyana maka bambancin da ke ciki in ya halatta can to da sunan kaza ne amma ba da sunan kaza ba inda sunan kaza ne baya halatta wannan matsaloli ne sai manyan malamai قال مالك امام مالك يجي السنه في المساقات عندنا abin da yake sunna a cikin shayarwa ko ban ruwa a wajenmu annaha takunu fi asli kulli nakhlin yace ya halatta a dukkan gonan dabino aw karmin aw zaitunin aw rummanin aw firsak firsak peach kenan wa'annan don wayansu malamai suka ce ba za a yi musakati ba shi gonan dabino kadai saboda akan wannan aka fara da shi akan shi aka yi maganar musakati sai wani suka ce za a iya yi ga dabino suka kawo yan abubuwa kuma imam malik ya ce duk wani abin da za a dasa ya cira a samu a ya ce za a yi musakati da shi aw ma ashbaha zalika min al usul asalin bishiya da za a dasa ja'izun la ba'sa bihi ala anna li rabbil mali nisfa sabari min zalika aw thuluthahu aw rubu'ahu aw akthar min zalika aw aqalla yarjejeniyan da aka yi da da mai gonar da wanda zai yi aikin yadda aka kulle yarjejeniyan rabi da rabi daidai wa daida ko ɗaya bisa biyu ko ɗaya bisa uku ya halatta qala malikun imam malik yace wal musaqatu aidan shayarwa ko barwa tajuzu fi zar'i idza kharaja wastaqalla ya halatta a cikin abin da aka shuka in ya fito yayi karfi to sai mai shi ya ga cewa fa'ajaza sahibuhu an saƙihi mai gonar sai ya ga abin ya yi mishi yawa ba zai iya ba wa amalihi wa ilajihi ba zai iya ba falmusaqatu fi zalika aidan ja'izatu sannan ce ka zo ka taya mishi kai yace ya halatta qala malikun imam malik yace la tasluhu almusaqatu fi shay'in min al-usuli mimma tahillu fihi almusaqatu idza kana fihi thamarun qad taba wa bada salahuhu wa halla bai'uhu ya ce ba za a yi musakati meye musakati ga gonan dabino ko na dasa kaza ka zo ka shayar ka yi ruwa ka gyara in yi ya'ya mu raba to ya ce bayan an yi gonar an yi komai da komai komai ya fita ya kai ya iya kosa ya rika shi ka ce ka zo mu yi musakati ya ce ba musakati kenan ba wa inna ma yanbaghi an tusaka min al-amil muqbili yace ai in gona ta kai haka wanda zai zo a yi musakaci da shi sai dai a yi musakaci da shi baɗi ba bana ba bana an riga an gama gonanta me zai musakacin me zai me gonan za a cuta ke imam malik yana tafiya ne ba shi ba za ka taba iya warware matsala kuma kana da bangare ba a ci ko munakasha ake yi la tunaqish qadiyatan wa anta muqtani'un qadiyatun ukhra tunaqidu in kana son ka san gaskiya ba ka da bangare gaskiya nake so ba na goyon bayan wane ba na goyon bayan wane kowa ya kawo hujjarsa sai ka yi lissafi ka gani amma har kana da bangare ko kana da abin da ranka ke so ba za ka taba iya gaskiya ba shi yasa su kansu turawa da suke ba su karbi musulunci ba biradin su shi ya ce duk fitintunun da ke duniyan nan aka kasa warware su da muhammadu nabiyul islam yana nan wai da ya warware nan duk fitintunu yana shan shayi wai bai taka kara ya karya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk matsalolin da suke faruwa kullum za a je United ne majalisar ɗinkin duniya za a je waje kaza za a haɗu za a rabu za ba matsala ɗaya da aka gyara sai da lalatawa ake saboda mai saboda wanda ke cewa zai gyara yana da matsala akwai ɗan lele a wajensa akwai wanda baya so akwai gashi yadda yake so duk abin da za su shirya za a shirya ne akan rashin gaskiya to shi yasa duk taron da aka yi kuma Allah madaukakin sarki ya fada sawa'an musulmai ne ko kafirai ne ko su hadu la khaira fi najwahum la fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqati aw ma'rufin aw islahin bainan nas a duba duk majalisosin da ake duniya baki daya yaushe aka taba zama ana son a magance abu daya akan gaskiya akan adalci ba zai yi ba ina da maslaha kasan wajen kasa kaza ina goyon bayanta bayan da maslaha kaza kaza ba na goyon bayanta to kuma ni ne zan zo in yi ya zama fikar hisamu wa antal khasmu wal hakamu kenan fikar hisamu wa antal hakamu wal khasamu kai da kai saboda kai ake jayayyan kuma kai ne kai za ka yi hukunci ina za ka bi za ka goyi bayan abin da kake so ne shi yasa kada mutum ya taba tsammanin cewa duniyan nan za su waɗannan mutane za su zo su ɗinka fitinin da ke cikin duniyan nan wallahi sai dai su yi ta ƙara haɓaɓɓaka su sai dai su yi ta karuwa ba za a taba gyara wannan abin ba sai yadda al'amari ya dawo akan musulunci shine za a yi a adalci to sai Allah ya saka albarka a ciki sai duniyan nan ta zauna hannun musulmai ya fi shekara dubu wannan fitintinu ba a same su ba ba a same su ba ta shekara dubu kowa daga takobinsa sai wukan yanka albasa sai bindiga ta gargajiya shi ne kowa ke da shi yaushe aka samu ak-47 yaushe aka samu bamabamai yaushe aka samu jiragen sama masu kaza-kaza yaushe aka samu makamin nukiliya su suka kirkiro kuma yana ba su barazana su allah ya nuna musu ba su isa ba ina da shi kana da shi ina tsoron ka kana tsorona ina shakka ka kana shakka na kera ka kera kuma ina tsoron abin da na kera kai ma kana tsoron abin da ka kera to ina gwaninta kenan gwaninta tun da ka fandare ma addinin Allah ka fandare ma kowa ka gani ba gwaninta ba kenan ko an fahimta wa inna ma musaqatu ma halla bai'u min asbar ijaratu yace ai shayarwa da baruwa na gonar da ta kosa ta kai a sayar da ita aka ce wannan ba shayarwa bane me kenan ijara ijari ne ko لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه أي ما يقول ياي وهلسا هرقونا تارغا يتاقوسا على أن يكفيه إياه ويجزه له بمنزلة دنانير والدراهم يؤتيه إياها ما عنده كيك كون غوني كذوك يا أيك يا بياك كودنك وليس ذلك بالمساقات yace ba shi cikin musakati imam malik maganganu yake masu dikka masu wahala yana cikin magana sai kawo ai wannan ba musakati bane wannan ijara ce wannan kiradi ne wannan kaza kaza ne to sai ka zauna kai wahala to zaka fahimci ka rarrabe yanda imam malik ya rarrabewa innama almusaqatu ma baina an yujda an-nakhla ila an yatiba sabaru wa yahillu bay'uhu musaqati kenan amma har aka kafin amfanin gonan ya nuna amma mai gona ya gyara abinsa to gona komai ya'ya komai ya'yan bishiyoyi sun nuna a zo a ce musakati ya ce a'a ko dago kenan aka baka qala malikun wa man saqa samaran fi aslin qabla an yabdu salahuhu wa yahillu bai'uhu fatilka almusaqatu fatilka almusaqatu ai musakati kenan da shi an fara daga nan ana shayarwa ana ban ruwa amfanin gonan ya girma da kanshi har ya nuna qala malikun imam malik yace ولا ينبغي أن يساقي الأرض البيضاء ولا ينبغي أن يساقي الأرض البيضاء بحالت با أشاير دا كسد باب نوما أكي باب قونا باب سيرو باب قومي أكي سبو دمي إنام أنا مساقاتي أن شوك أزي أشاير يفتأ أما قونا دا باب قومي أتكفا بزاء الشب وذلك إتي أنه يهل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة يتي أي مي غونن زي يبادا غونن سهايا كربي كدي in kuma ya dauke ka zo kana mishi shayarwa to me kenan za aka yi ba amfanin gona kuma ba za a sayar ba kenan ba za a sayar ba za a bada haya ba kenan kasara bibiyu kenan qala qala fa amma ar-rajulu alladhi yu'ti ardahu al-bayda'a yace amma mutumin da zai bada gonarsa da ba a yi shuka ba a ciki in aka ce gona baya nuna cewa abin da aka yi shuka fa duk in aka katange gonan wane ne kowa ya san gonan wane ne ko da ba ciyawa a ciki ba haka bane ba to abin da yake fi kenan fa amma rajulu yuti ardahu albayda bisulus aw rubu'i mutum ya bada gonarsa da ba komai a ciki da ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu mimma ya kharuju minha na abin da zai fito a ciki fa zalika mimma yadkhuluhu al-gharar yace wannan za a samu garari a ciki li'anna zar'a yaqillu marratan wa yakthuru marratan yace saboda ai gona noma in an yi wani lokaci a samu amfani da yawa wani lokaci a samu amfani kaɗan wa rubbama halaka ra'san wani lokaci ma sai ai noma hasara ta samu mana ja'iha masifa ta zo ta samu gonan abincin abin duk kuma ya lalace fa yakunu sahibul ardi qad taraka kira'an ma'luman yasluhu lahu an yukriya ardahu bihi wa akhadha amran ghararan yace sai mai gonan ya zamo ya bar gonarsa bai bada haya ya karbi kuɗi ba shi kuma ya tsaya cikin abin da zai za a samu garar a ciki la yadri ayatimmu amla ya bai sani ba gona za a samu amfani ko ba za a samu ba fa hadha makruhun yace wannan baya halatta wa inna ma zalika masalu rajulin sai ce to misalin abin da muka faɗa bai halatta ba din nan zan fito muku da shi fili imamu malik yace yace misalin haka shine mutum ne ista'jara ajiran li safarin bi shay'in ma'lumin ka dauki mutum ko dago za ku yi tafiya da abu da yake an san shi za ku tafi tare ثم قال الذي استأجر الأجيرة sai mai kudin wanda ya dauki ya dauki dan kodago din sai ce hallaka an utiyaka ushra ma arbahu fi safari ka yadda in baka dai bisa goma na riban da zan samu a cikin wannan tafiyar hadha ijaratan hadha ijaratun laka yace wannan ijarar ka kenan fa hadha la yahil wa la yanbaghi yace baya halatta ana fahimta zai me to babu babu tabbas kenan an samu garar a ciki kenan qala malik wala yanbaghi li rajulin an yu'ajira nafsahu yace baya halatta mutum ya bada kansa haya wala ardahu ko gonarsa wala safinatahu ko jirgin ruwansa illa bi shay'in ma'lumin la yazulu ila ghairihi sai da abin da yake sananne an sani gashi kaza kaza kaza kaza kaza ne قال مالك إمام مالك يتي وإنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء يتي أبن ديسا يبنبن تسكان شاير وأتكين قونا دبينو دا قونا دباشوكا أتكي أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه ai wanda yake da gona aka shuka ba zai iya sayar da gonan ba sai abin amfanin gonan ya kusa ya nuna wa sahibul ardi me wanda yake da gonan da ba shuka akai kuma yukriha wa hiya ardun bayda zai ya bada haya la shay'a fiha zai dauke ta ya bada haya ba komai a cikin karbi kudin shi saka amma wanda aka yi noma a ciki ba za a iya bada haya ba an riga ai noma a ciki kuma amfani bai nuna ba sai in komai ya kosa an fahimta قال مالك إمام مالك يتي والأمر عندنا يد الأمر يكي أوجم في النخل دنجلي دقونا دبينو أيضا إنما تساقي تساقى السنين الثلاثة والأربعة وأقل من ذلك وأكثر yace ana iya ba da shayarwa shekara ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko sama da haka ko kasa da haka duk ana iya bayarwa ya halatta qala wa zalika allazi samitu وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في النخل yace duk abin da aka yi musakaci da shi ba shi a ce wata shida ko shekara ɗaya ba za a yi shekara ɗaya za a yi har zuwa shekara biyar an fahimta qala malikun fil musaqi innahu la ya'khudhu min sahibi alladhi saqahu shay'an min dhahabin wanda yake da gonan ya bada musakati din yace baka da iko ka karbi wanda ka sa aikin musakatin wani abu na zinariya wala warqin yazdaduhu karka karbi kuɗi da zaka ƙara kan yarjejeniyar da aka yi wala ta'amin wala shay'in min al-ashya la yasluhu zalika yace ko kuɗi ko wani abu bayan an yarjejeniya ka ce ka wani abu kuma yace baya halatta wala yanbaghi an yakhudha al-musaqa haka kuma wannan mai gonan kenan yanzu an dawo kuma wanda aka dauke shi musaka ce din shi ma wala yanbaghi an yakhudha musaka min rabbil haiti shay'an yaziduhu iyyahu min zahabin wala warqin wala ta'amin wala shay'in min al ashya haka imam malik ya faɗa wa ziyadatu fi ma bainahuma la tasluhu ƙari a tsakanin su bayan yarjejeniyar da aka yi ko mai gonan ya bayan an yarjejeniya ya dora ma wani nauyi ya ce bai halatta ba ko bayan yarjejeniya an yarjejeniya wanda aka dauke shi aikin ya dora ma mai gonan nauyi imam malik ya ce la yaslu qala malik imam malik ya ce wal muqaridu aidan bi hadhihi al manzila لا يصلح إذا دخلت الزيادة في المساقات أو المقاربة صارت إجارة yace baya halatta in bayan an yarjejeniya wani ƙari da aka yi kuma ko wajen wanda ya bayar da aikin ko wanda ya karbi aikin yace ko dago kenan aka yi wa ma dakhalatul ijaratu fa innahu la yasluhu abinda kuma ya aka shigar da shi ya zama ko dago la yasluhu wa la yanbaghi baya halatta wa la yanbaghi an taqa al ijaratu bi amrin ghararin baya halatta a yi ijara ko dagu da abin da akwai garar a ciki baka san aikin da za ka yi ba ko baka san abin da za a baka ba ma'ana babu tabbas a ciki garar ya shigo ciki kenan la yadri ayakunu am la yakunu aw yaqillu aw yaksu ana lura da imam malik yana tafiya yana tafiya ne ya bayyana mai gaskiya ba ruwan shi da kai mai kudi ko da kai mai aiki abinda ake bukata gaskiya adalci bi haza qamati samawatu qala malik fi ar-rajuli yusaqi ar-rajula al-ard fiha an-nakhl yace imam malik yace mutun ya bayar azai mishi musakati gonan dabino wal karamu aw ma ashbaha zalika min al-usuli fa yakunu fiha al-ard al-bayda gashi gona ka je kai musakati to amma kuma akwai gefen gona akwai inda ba a yi shuka ba qala malikun imamu malik ya ce to ya ce akan yi haka saboda al'adar mutane ya gudana haka sai imam malik ya kawo ka'ida ya ce iza kana albayadu taba'an lil asli wa kana al aslu a'zama zalika atharahu fala ba'sa yace in dai ka bashi ko dago yayi maka noma yayi gyara gefen gonan da zai yi akwai bayadu inda babu komai a ciki amma yana tare ne da gonan amma kuma ba shi da yawa ɗan ƙaramin abu ne bai takara ya karya ba ya ce babu laifi a ce mishi ya yi wannan aiki bi musaƙati wa zalika an yakuna an-nakhlu as-thuluthaini aw akthar wa yakuna al-bayadu as-thuluth aw aqall min zalika wa zalika anna al-bayada hina idhan taba'un lil asl yace ya zamana inda ba a ba a shuki din ba ɗan ƙaramin abu ne shi zamo yana bin gonan ne yana rataye da gonan ne eh to faltusammihi ma tusammihi eh menene saura ba za ta nuni? a to ka gani saura ba a ce ba za ta nomu ba fa in ka ce ba za ta nomu ba gashi an ce zai iya noma ta mana ba ta cikin yarjejeniyar da aka yi ga gonan an shata an ga gonan ko to gefen gonan jikin gonan ba akwai abu kamar taki ɗaya ko biyu ba yana me yana bin me gonan ne amma ba ba da shi aka yarjejeniyan ba imam malik ya ce ai al'ada ya gudana ta gudana wannan babu laifi kamar mutum zai sayar da mace za ta sayar da ɗan kunni ko mutum zai sayar da zobe ko zai saya akwai kan zobe mutum zai sayar da takobi akwai ma'ana akwai abin da na zinariya akai duk abubuwan da suke tare da wannan abin ya ce al'adar mutane ta gudana ana yin wannan babu laifi ba wanda yake damuwa da wannan saboda wannan abin da ya karu din babu ne da ta karya karya ba abin da za a yi la'akari da shi asalin abin imam maliki ne أن البياض حينئذ تبع للأصل أم فهمت؟ إن أكتش هذا تبع لهذا ba zai zama su zama daidai ba a cikin girma ba fa wannan dan kankanin abu ne an fahimta qala malikun imamu malik yace wa idza kanat al ardu al bayda'u fiha nakhlun aw karmun aw ma yushbihu dhalika min al usul fa kana al aslu al thulutha أو أقل والبياض الثلثين أو أكثر جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقات yace in ya zamana abin da yake bin gonan ya fi gonan ma yawa yace ya halatta amma ko dago ba musakati ba wa zalika annan min amrin nasi yace abin da yasa zalika ishara abin da ya sa muka faɗi wannan ya ce saboda al'amarin mutane an yi iya guda da cewa an yi saƙo al'asula wa fihil bayan suna shayar da asalin gonan akwai kuma su gefen gonan abin da ba a yi shuka ba a ciki wata kural ardu wa fiha a shai'ul yasiru min al'asali akan ba da gona haya tare da cewa akwai ɗan gefe da ba shi ciki amma yana bin gonan ne au ba'ul mushaf ko a sayar da alkur'ani أو السيف وفيها الحلية من الورق بالورق ko a sayar da alkur'ani ko takobi yana tare da cikin gidan shi akwai abin da yake adon da aka yi matakobin ko abin nan din ba ci ba ne amma yana tare da shi mutane sun saba sun san ba komai ba ne ba awul qiladatu awul khatam wa fihi ma alfusus wa zahabu bidananir yace ko kilada sarkan wuya ko dan kunni ko zobi zaka sai to amma za ka ga ai akwai ado da aka yi mishi akwai kan zobe ɗin ko kuwa ado da aka yi akwai wani abu daban da aka ƙara ba shi ka saya ba amma yana tare da abin da ka saya ne abin da ka saya shi ne asali to shi wannan sai zamo bin shi yake ba damuwa walam ta zal hazil buyu ja'iza ya tabayawa hannasu wa yabta'unaha yace haka mutane ke kasuwancinsu su saya su sayar ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه yace babu wani abin da ya zo zai haramta wannan aikin abin da ya zo da za a dogara kan shi a hana wannan mu'amala idza huwa balagahu kana haraman yace shari'a ba ta ce ai wannan da suke yi abin da ya karu din in ya kai kaza ya zama haramu yace ba abin da ya zo yasa a kyale mutane suna ciniki su a haka nan dan kankanin abun abin da bai takara karya ba yana bin asalin abu ne أو قصر أنه كان حلالا والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه yace yanda al'amari yake a wajenmu shine abinda mutane suka halatta makan suna kasuwanci akai ba wanda ke jin damuwa akai wa ajazuhu fi ma bainahum suka halatta makan su haka suke ba wanda yake da damuwa haka su ma suka gada wajen magabatan su annahu idza kana shay'un min zalika alwarq aw adh-dhahab taba'an lima huwa fihi in wannan zane da aka yi ko fenti da aka yi na zinariya ko azurfa din ai ba shi ne asali ba takobin ne asali gidan alkur'ani ne asali ko bai to wannan shi zamo taba'un asal jaza uhu ya halatta a sayar da shi wa zalika an yakuna naslu aw al-mushaf aw al-fusus qimatuhu al-thuluthani eh zamana abubuwan da za a sayar da su ma'ana kibiya din aw al-qur'ani din qimatuhu al-thuluthani au aksar wal hilyatu kimatuwa as-surs au aqal in ya zamana abin da yake rataye da shi din bai shige ɗaya bisa uku ba asalin abin shi ne biyu bisa uku yace babu laifi ya halatta eh babu shart fi raqiqi fil musaqat imam malik sai kawo da abin kuma yace to menene hukuncin a yi sharaɗi muyi musakati da kai ka ba ni gonarka zan shayar to sai kuma na ce maka ai sai ka hada ni da bawa ya zo ya taya ni aiki eh? eh ko baiwa a bawa ne baiwa a ka daita da ita a cikin gona bawa ne baiwa a ka daita da ita a cikin gona da kai da ita kadai a gama lafiya قال يحيى قال مالك يتي إذا أحس ما سمع من أمال الرقيق في المساقات يشترطهم المساقة على صاحب الأصل إنه لا بأس بذلك إذا أحسن ما سمع في يتي mutane sun saba suna yin wannan abin in aka yi shi akan daidai wa daida babu laifi المساقة على صاحب الأصل إنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال saboda bayan ai ma'aikatan dukiyar ce ma'aikatan dukiyar ne dukiyar ne fahim bi manzilatil mal su ma sun zamo a matsayin dukiyar kenan la manfa'ata fihim lidakhil ba su da wani amfani a wajen wanda aka dauke shi na musakati din illa annahu taqifu anhum bihim al mauna abinda za a yi kawai shine ɗauko su yana rage mishi nauyin aiki wa illam ya kuno fil mali ishtaddat wa unatu in ba su cikin dukiyar suna taimakawa ai sai wahalarsa ta yi yawa ko wa inna ma zalika bi manzilatil musaqati fil aidi wan nadhi yace ai wannan kaman shayarwa ne fil aini wan nadhi a cikin idon ruwa ko kuwa a'a yayyafa ruwa a zuba ruwa akan aiki ولن تجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة ba za ka taba samun wanda za a dauke shi aiki ya na ban ruwa da mai cikin gonaki guda biyu a ce duk ɗaya ne ma'ana aikin su ɗaya ne komai su zai daidai wa daida ba amfani su ɗaya ne ihdahuma bi ainin wasinatin gaziratin ɗaya akwai ruwa tabbataccen ruwa mai yawa wal ukhra bi nadhihin ala shay'in wahidin li khifati ma'unatil ayn yace wannan ga ruwa a ciki zai wannan kuma ruwan ba shi da yawa abinda zai yi mana ya fi wahala kenan ko wa shiddatu ma'unatin nadhi sai ya ce wa nauyin aikin da ke cikin mai shayarwa qala wa ala zalika al'amru indana qala wal wasinatu as-sabitu ma'uha allati la taguru wa la yanqati ma'uha qala malikun وليس للمساقى أن يعمل بأمال المال في غيره imam malik ya ce wanda aka dauki shi ko dago ba shi da ikon da zai ce bayan da aka saka su taya shi aikin su je su yi miki wani aiki nashi na daban wala an yi ta zalika ala alal da zai saƙahu ba zai yi wannan sharati ba akan wanda ya ba shi aikin musakati ɗin قال مالك ولا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حتى ساقه إياه يتي لا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال baya halatta wa wanda aka dauke shi musakatin din yema wanda mai kudin yanda ya bashi musakatin shar'i raqiqan bawa ya amadu bi kaza raqiqan yace ko bawa ya amadu bihim yana aiki tare da su fil fil ha'id a cikin gonan laisu fihi hina saqahu iyahu ba su ciki a lokacin da aka yi sharadin wa'annan bayan ba su ciki sai da yazo ya gansu kuma shi ce to zai dauke su taimaka mishi kaga ya neman makansa wani karin amfani kenan ba tare da mai kudin shi ma ya fa'idantu ba qala malikun wala yanbaghi li rabbil mali kaga kuma an dawo kan rabbul mali an yashtarita ala alladhi dakhala fi malihi bi musaqatin kada ka yi ma wanda ka ɗauke shi shayarwa da ban ruwa ɗin ka yi mishi sharaɗi an yi a kuza min raƙiƙil mali ahadan yi kurijuhu min almali wa inna ma musaqatul mali ala halihi allazi huwa alaihi qala fa in kana sahibul mali yuridu an yukhrija min raqiqil mali ahadan falyukhrijuhu qabla al musaqati kaji in yana so ya cire masu aikin to sai ya cire shi kafin a kulla sharadin musaqati din aw yuridu an yudkhila fihi ahadan ko yana so ya shigar da wani cikin bayin ya ce ta rashi aiki sai a yi kafin a yi sharaɗi ɗin falyaf'al zalika qabla al-musaqati thumma yusaqi ba'da zalika sa'annan a kulla sharaɗin yarjejeniyar musaqatin in sha'a qala imam malik ya ce wa man mata min ar-raqiq wanda ya mutu cikin bayin aw gaba ko yaffaku aw mariza ko ya kamu da rashin lafiya fa ala rabbil mali an yukhlifahu in an yarjejeniya za a ba da bawa wanda zai je ta in bawan ya mutu ko ba shi da lafiya ko aka rasa shi to dole ne ya canza wannan da babu shi ya zo in ba haka ba wanda za a yi musakatin zai shiga wahala kenan kitabu kira'il ard kitabu kira'il ard hayar gona ko kasa babu ma ja a fi kira il'ar babin da ya zo na ba da hayar gona ko kasa ko fili ala haddasa ya haya an malikin an rabi'a an rabi'a ta bin abi abdurrahman an hanzala ibn qaisin zuraqi an rafi ibn khadijin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an kira il mazari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a bada hayan gonakin da za a nome qala hanzala hanzala yace فسألت رافع بن خديج سنة تنبي رافع بن خديج بالذهب والورق كان أباد هيا أكربي كدي قال أما بالذهب والورق فلا بأس به إيشي أما إذا أباد هيا أكربي كدي إيشي باب ليفي أنا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال سألت سعيد بن المسيب an kira'il ardi bil zahabi wal warqi qala la ba'sa bihi an tambayi sayyid ibn usayb gona ta zan bada hayan karbi kudi yace babu laifi qala wa haddathani an malik an ibn shihab annahu sa'ala salim ibn abdullah ibn umara an kira'il mazari qala la ba'sa biha bil zahabi wal warqi yace babu laifi ka bada gonanka haya ka karbi kudi قال ابن شهاب فقلت له ابن شهاب سيتي ابن عمر أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافي بن خديج تو إنا لبار حديث دا رافي بن خديج يكي فدا فقال أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها يتي أي رافع يا يا ويتمغغنو أي إن دا إن إنا دا غونا زنبا دا هيا كربي كودي يا كرفة فامسا كينا قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف takara ardan ita abdurrahman dan auf ya ba da hayan gona ko ya karbi hayan gona ya karbi hayan gona falam tazal fi yadayhi bikira'in gonar ta jima tana hannun shi a haya hatta mata har ya mutu qala ibnuhu sai dan sai ce fama kuntu araha illa lana dan sai ce ai wannan gonan ta jima hannun abba wata kila gonan abba ne zamu gada kenan min tuli ma maka safi ya daihi saboda tsawon mana jimawa da ta yi a hannunsa hatta zakara halana inda mautihi sai da ya faɗa mana lokacin da zai mutu fa'amar na bi kaza shay'in kana alaihi min kira'iha zahabin awwarik mahallu shahid zai ce in na mutu wannan gonan da nake haya akwai bashi a kaina na kuɗi kaza kaza ku biya to ya tabbatar da haya kenan ba mallakarsa bace ba ko قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورد محل الشاهد كينكو وسئل مالك أكا تنبي إمام مالك عن رجل أكرى مزرعته بمئة ساء من تمر وان يباد قونا صحيا دسائي تري ندبينو أو مما يخرج منها من الحنطة كوكوا أبند زي فتون حنطة الكما أو من غير ما يخرج منها فكرها مالك فكرها ذلك شيء ما مالك يجي آآ wannan ba a yadda da shi ba zaka bayar ka karbi kuɗi amma ba zaka ba da haya ka karbi amfanin gona ba lokaci ya cika eh sai addu'a kuma ya kara sai da addu'a duk malamin ɗaya sai da addu'a duk malamin da ibn taimiyya ya ce matsala za ta tashi bayan ya yi nazari ya karanta ya auna ya komai da komai sa'an nan kuma yi ibtihali Allah ka bani ikon warware wannan matsala Allah ka ai sai in Allah ya baka iko kake iya yi fa duk nazarin da zaka yi da haddacin da zaka yi ka zo in ka zauna da zuciyar kwakwalwar ta koma wani wuri kaɗan komai sai ya ɓata to sai in Allah ya tabbatar da digadiganka ya baka iko sai sa sai da addu'a sai an hada da addu'a an fahimta an ce sati mai zuwa ba za a zo karatu ba ko saboda kwakwalwa za ta huta kwana biyu a sabar da lahadi ko Allah ya ba kasa lafiya da zama lafiya duk masu duk wanda ke da wata larura ko rashin lafiya ko wani abu mai wahala Allah ka yaye masa Allah ma ji nafi man hadai wa afi nafi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Look at that.